من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون اتقوا, اتقوا الله ربكم وراقبوه في جميع أعمالكم في السر والعلن فإن التقوى هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إخوة الإيمان إن من آفات مجتمعنا اليوم الشائعات وهي آفات خطيرة وسلاح فتاك يجب على المسلمين أن يقولوا منها على حذر فإن لها مضرة عظيمة على المسلمين في دينهم وخلقهم ومصالحهم فالإسلام دين شامل كامل فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه العزيز كما حذرهم عن كل ما له مضرة عليهم في حياتهم الآجلة والعاجلة قال تعالى إن الله بعباده لرؤوف رحيم أيها المسلمون عباد الله ما أعظم الندامة وأشد الخزي الذي يقع فيه كثير من الناس في تلقي الأخبار وقبول الشائعات دون تثبت أو أنات في التحقق في مصداقيتها وصحتها وثبوتها والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فأمر الله تبارك وتعالى بالتثبت في خبر الفاسق حتى يتحقق من مصداقيتها لأن الناس أحوال ثلاثة صادق وهو يلتقى خبره ويقبل وكاذب وهذا يرد خبره ولا يقبل وفاسق وهذا يتثبت من خبره ويتحقق فكيف الأمر بهذا الزمان الذي وجد فيه بأيدي الناس أجهزة تسرعت وصول المعلومة وسرعت في انتقالها حتى إنها في الثانية الواحدة تبلغ الآفاق فتصل إلى طر... إلى إلى طرف الدنيا بأسرها فما أعظم الخزي عندما تكون الأخبار المتناقلة كذب وافتراء وما أعظم الخزي عندما تكون الأخبار المتناقلة يراد منها إدخال الضجينة بين المسلمين جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أن أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله رواه البخاري وقد جاء في رواية أخرى في القصة رؤية المنامية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار المعذبين في قبورهم فذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في جملة ما رأى رجلا مستقل مستلقيا على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد فيأتي إلى أحد شقيه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم ينتقل إلى شقه الآخر فيفعل به ما فعل بالأول ثم يعود للأول فيجده عاد كما كان فيفعل به ما فعل ويستمر في هذا العذاب وفي تمام الحديث لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء قيل له في حق هذا الرجل هو الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن هذا الجهاز الذي في أيديكم سيسأل الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة في كل كلمة كتبتموها أو صوت نقلتموه أو شائعة نشرتموها فإنه داخل في أمل المرء الذي يحاسب عليه يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى حيث يقول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وقد قال صلى الله وقد قال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فعجبا كيف يجرؤ بعض الناس على أعراض الآخرين عبر هذه الوسائل وكما أن المرء في نفسه لا يحب أن تنقل عنه أخبارا لا صحة لها ولم تثبت من مصداقيتها فكيف يرضى بذلك في حق الآخرين أيها المسلمون لنكن على حذر من الشائعات ولنحذر أشد الحذر من أن نكون في أنفسنا معبر للشائعات فيكون تناقلها من خلالنا وبواس وبوسائلنا لذلك يجب علينا التثبت في الأخبار والتأني في أمرها وعدم التسرع في قبولها أو نقلها أو نشرها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فيجب على كل من يحب سلامة نفسه في الدين والآخرة أن يكف لسانه من نقل الشائعات فلا يقولها ولا ينقلها ولا يرتضيها وأن يذكر أن الله سائله يوم القيامة عما يقول ويتكلم به كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أيها المسلمون عباد الله واعلموا أن الشائعات أشد مضرة على المجتمع عندما يستهدف بها الولاة والعلماء فإن الأمر في هذا المقام جد خطير وضرره عظيم غاية العظم وفي هذا المقام ينبغي أن يعلم أن المسائل المصيرية في حياة المجتمع المسلمين لا يتناولها كل أحد بل ينبغي أن ترفع للعلماء وأهل الرأي والمشورة فالأمور لها مداخل ولها أصول ولها أهلها الذين يقومون بها ليس من حق كل أحد أن يتدخل في الأمور العامة وإنما يرد هذا الأمر إلى أهله كما قال في كما قال تعالى في كتابه العزيز وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أضاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك ينقوى مسلمين lalle mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokinsa mu zan muna tare da Allah a cikin ayyukan da muke aikatawa a koyi da bayyane domin tsoron Allah da kiyaye dokarsa shine mafi alherin guzurin da mutum zai rika zuwa ga samun yardar Allah kamar yadda Allah ya ishara wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa lalle ku yi guzuri amma mafi alherin guzuri da za a riske ne da shi shine kiyaye dokata da da bin abin da nace wattaquni ya ulil albab lalle ku ji tsoro da ya ku masu hankali dan uwa musulmi lalle daga cikin irin matsaloli na annoba da yake damun wannan zamantakewa namu al'umma a wannan zamani shine watsa labarai na ƙarya yana daga cikin annoba wacce take mai hadarin gaske kuma makami ne wanda yake tarwatsa zamantakewar al'umma don haka wajibi ne musulmi su zamanto suna taka tsantsan da shi a kowane lokaci ana da nana ta wannan kalami domin wannan al'amari yana da matukar cutarwa ga musulmai yana cutar da zamantakewarsu yana bata musu yanayin zamantakewa mai kyau wanda musulunci ya dora su akai mu sani addinin musulunci addini ne wanda ya game kowane sashe na rayuwa ba wani abu da mutane ke da bukatar su al'amarin rayuwarsu ko kuma al'amarin kiyamarsu da addinin su face sai da Allah ta'ala ya bayyana musu a cikin alkur'ani kuma sannan sai da Allah ta'ala ya musu kashedi dangane da dukkan abin da zai cutar da su a wannan rayuwa ta duniya da kuma rayuwarsu ta kiyama domin Allah ta'ala mai tausayi ne ga bayinsa ‘yan uwa musulmi lallai akwai nadama mai girma akwai taɓewa mai tsanani a ranar alkiyama a yayin da mutane suka doge wajen amsan dukkan labarin da suka ji su gaskata kuma su watsa irin waɗannan labarai ba tare da tabbatar da gaskiyar labarin ba ba tare da yin taka tsantsan su tabbatar da gaskiyar labari kafin su amshe shi ko kuma su isar da shi ga wani ba Allah subhanahu wata'ala yana mana kashedi ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku wanda sun kai imani idan fasiki ya zo muku da wani labari to lallai ku tabbatar da gaskiyar labarin nan don mai an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin don kada ku cutar da waɗansu mutane bisa rashin sani sai ku wayi gari ku zamanto kuna masu nadama akan abin da kuka yi don haka Allah subhanahu wataala ya umarni a tabbatar da labari musamman labari na daga fasiki domin mutane sun kasu kashi uku yanayin su wajen bada labari ya kasu kashi uku akwai mutumin da yake mai gaskiya ne an san shi mai gaskiya ololuwa cikin masu gaskiya shine manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mai gaskiya ya bada labarin karban labarinsa ake yi a gaskanta labarinsa akwai wanda shi kuma an san shi makaryaci ne yayi daya yayi biyu yayi uku to ya zama cikin makaryata wanda aka san shi mai ƙarya ne to wannan labarinsa in ya faɗa ma ba a karban labarinsa jefarwa ake yi sannan akwai wanda yake ranga-ranga shi fasiki ne to shi fasiki irin wannan labarinsa idan ya bayar dole ne sai an tabbatar da gaskiyar labarin ba a korewa ba a gaskatawa ba za a yi aiki da shi ba sai an samu tabbaci ya al'amarin yake a wannan zamani namu a yayin da zaka ga a hannun mutane yanzu gashi Allah ya hore mana zamani ya kawo waya wanda ake yin maganganu da ita cikin lokaci kankani zaka samu labari cikin lokaci kankani zaka watsa labari cikin minti ɗaya sakan ɗaya ma ka isar da labarai zuwa ga waɗansu inda za ta kai sassa na duniya ashe akwai babbar taɗewa a lokacin da ya zamanto ka amshi labari na ƙarya ko kuma ka watsa labari na ƙarya ya kai zuwa ga dubbai ko ma miliyoyin mutane a wasu lokatta hakika akwai asara da taɓewa ga wanda ya aikata irin wannan musamman ma in ya zamanto irin wannan labari na ƙarya zai shigar da tashin hankali a tsakanin al'umma da naƙasa darajarsu da kawowa ƙullacecce ne ya zo hadisi wadda ga abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda wanda imam al-bukhari ya kawo manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya shuɗe ga wasu kaburbura guda biyu annabi sai ya dubi kabari guda biyu sai ya ce waɗannan kaburbura ana musu azaba allah ka tsare mu daga azaban kabari amma sai annabi ya ce ba a azabtar da su ga wani abu wanda yake babba a idan mutane shine abin da ake nufi wa ma yu'azzabani fi kabiri ba ana azabtar da su ne akan wani abu babba ba wai a idan mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal innahu kabiru amma fa babba ne mutane ne ke ganin sa ba komi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ɗaya daga cikin su yana yawo ne da annabimanci labarin wannan zai dauka ya kai mu wannan sai a samu sabani a tsakanin su ba dauke shi a matsayin wani abu ba ka bada labarin abin da wane yace akan ka ko akan wane a wane ko kaza yace abu ne mai sauki ko kuma ai posting din sa abu ne mai sauki da hukuncin sa dai a wajen Allah to kaga tun daga kabari za a so mai mutun azaba akan haka dayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya suturcewa dangane da bawalin sa bana baya tsaftacewa bawali akwai bayanan da malaman fiqhu da malaman hadisi suka yi dangane da wannan mas'ala kuma ya zo a wata ruwaya ta manzon Allah wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yake bayar da labari dangane da wani mafarki da yayi mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da annabi yayi mafarki gaskiya ne ba sa mafarki irin namu na kawalwalniya mafarkin su gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki an dauke shi mala'ika yazo jibril tare da wasu mala'iku guda biyu suka tafi da shi aka dinga nuna masa nau'o'in azaba da ake wa mutane a rayuwarsu ta barzahu annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su sai ya ga wani mutum dukkan su wanda ake nau'in azaban ba a fassara masa ba sai a ƙarshe to a ciki ya ga wani mutum ya ganshi an juyar da shi a kayan bayansa yana rigingine akan akan akan akan abin nan a kayan a kayan ƙeyarsa kuma sai ya ga wani yana tsaye a kansa ƙaton mutum yana tsaye a kansa da wata guduma ta bakin karfe yana ɗagawa yana bugunsa da ita in ya buge shi a goshinsa goshinsa sai ya tala tsaye ya haɗu da ƙeya in ya buge shi ta wajen hanci hancinsa sai ya tamu tsaye ya haɗu da ƙeya duk inda ya buga sai ya buge shi ta gefensa haka in ya buge shi ta gefensa sai ya tatse to sai ya sake juyar da shi ɗaya gefen ma sai ya sake bugansa sai ya tatse fuskar ta zama kamar flat sai ya sake juya shi ɗaya gefen sai ga ɗaya gefen ya taso sai ya sake buga abin da ake ta masa kenan wannan azaba ake masa a cikin kabari a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yin tambaya ɗaya bayan ɗaya na waɗannan nau'o'in azaba sun kai guda shida ko bakwai wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan kuma me yasa ake masa wannan azaba sai aka ce ai wannan mutum ne wanda zai ɗauki ƙarya guda ɗaya sai ya watsa ta amma kuma sai ta kai duk sassan duniya kaga a wannan zamaninmu fassarar ta fita sosai yanzu nan zaka watsa abu a cikin wayarka na ƙarya duk kowanne sashe na duniya idan sun connecting da kai za su ga wannan ƙaryar to irin azabar da take jiran mutum kenan a kabari don haka mu ji tsoron Allah ya uwa musulmi mu sani wannan ababe na zamani da suka zo cikin hannayenmu to Allah fa zai tambaye mu ya muka sarrafa su kada mu tsammata za mu sarrafa su yadda muka ga dama in ba tsaka ke gani to shikenan in ƙarya kake watsawa shikenan in alheri kake yi da ita shikenan duk abin da mutum yayi fa za a masa sakamako dangane da abin da mala'ikun suna tsaye duk rubutun da ka rubuta Allah ta'ala yana sane mala'ikunsa suna sane duk sautin da ka cira ka watsa Allah subhanahu wata'ala yana sane ya shiga cikin ayyukanka da za a maka hisabi da su a ranar alkiyama domin Allah ne ya faɗa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun akwai mala'iku suna sane da abin da kuke aikatawa kuma suna rubutawa kuma Allah madaukaki ya faɗa ranar alkiyama hasarar da za ta sami irin waɗannan Allah zai ce waqifuhum innahum mas'ulun tsaida su za a musu tambaya yanzu akan ayyukansu akwai abin mamaki dangane da mutumin da zai dinga kutsawa cikin mutuncin al'umma a cikin irin waɗannan wayoyi ta irin wannan kafafen sadarwa ya kutsa cikin mutuncin mutane ya ci mutuncin kowa yadda ya ga dama akwai abin mamaki gare shi baya tsoron Allah ne kamar yadda mutum fa baya so shi a watsa labarin ƙarya a kansa a masa batunci duk duniya ta ji an ƙaga masa ƙarya an masa batunci ko an ci mai mutunci ba tare da kuma mutane sun gaskata sun tabbatar da labarin ba su yarda da shi to dan me saka shi zai yarda ya aiwatar da haka ga wani to haka yan uwa musulmi mu shiga taitayin mu dangane da waɗannan wayoyi da irin waɗannan kafafan watsa labarai da suke hannayen mu fa mu shiga taitayin mu dangane da su kada mu kuskura mu mu zamanto matakala ce wadda za a watsa labarin ƙarya mu ma mu miƙa ta a'a ko da mun gani kar mu yadda kuma kada mu watsa kada mu yadda kada mu watsa irin waɗannan labaran mu ta ka tsantsan ba duk labarin ne na gaskiya ba akwai labarin gaskiya ma wanda ba a so ka watsa shi gaskiya ce amma ba a so ka watsa eh tabbas gaskiya ce amma musulunci bai yadda ka watsa ba don haka mu shiga taitayin mu mu rika bin abu sannu sannu duk lokacin da muka riski labari mu kada mu watsa kuma kada mu watsa wanda ya shigo ta hannunmu kada mu gaskanta shi har sai lokacin da muka tabbatar da gaskiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i kadiban an yusaddiq an yuhaddisa bi kulli ma sami'a mutum ya isa ya zama makaryaci lokacin da ya zama to duk abin da ya ji labari zai fada to wannan kada ya isa a dauke shi a makaryaci a wajen Allah subhanahu wataala don haka wajibi ne gare mu ƴan uwa musulmi gu wanda yake son ya zan addininsa ya kubuta ya kuma kubutar da kansa a ranar lahira ya kame harcensa daga watsa labarai ƙarya yawan yatsa watsa labarai kada ya faɗa kada kuma ya rubuta in an gaya masa kada ya yarda in kuma ya gani a ya karanta kada ya yarda su ya tabbatar da abin da yake na gaskiya Allah subhanahu wataala ya ce za a tambaye mu akan waɗannan ayyuka wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun karka yadda ka faɗa abin da baka sani ba inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula jin da zaka kasa kunne ka ji tsegumi ka yadda ganan da zaka kalla abin da bai halatta ba zuciyarka da za ta saƙa ta gamsu har ta aiki da abin da ya zamanto ba na gaskiya ba kullu ulaika kana anhu mas'ula duka waɗannan fa za a ma tambaya yan uwa musulmi lalle mu sani irin wannan watsa labarai yana da cutarwa a zamantakewan al'umma yana dagula kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane ya kawo batunci ya kawo gaba a tsakanin al'umma musamman ma a lokacin da aka ce shugabanni ne za a dinga ci musu mutunci ko ko malamai al'umma ba a so su zauna haka dore ko adawa akwai shugabanci ko adawa akwai shugabanci dawa in ka je ka cikin jeji dabbobi da suke zaune kuraye da zakoki akwai shugabanci a cikinsu akwai kiyada kuma shugabanci haka Allah ya kimsa shi a cikin al'umma musamman al'umman mutane waɗanda Allah ya fifita su akan dukkan halittu in aka ce jama'a suna zaune ba su da wanda zai tsawata musu ba wanda zai musu magana ba wanda suke ganin mutuncinsa da zai iya sa su ya hana su to al'umma fa ta lalace don haka duk lokacin da aka fuskanci shugabanni aka fuskanci malama waɗanda su ne suke tsawata wa mutane su faɗa aji kuma aka nuna yanzu ba su da kima ba su da daraja to al'umma kuma ina za ta dosa yan social media ne za su shugabanci jama'a to don haka mu sani yan uwa musulmi a wannan matsayi fa al'amarin zamantakewa da al'amarin gudanar da al'umma ba fa kowa ne yake bukata ya saba ki ba a zamanin manzon Allah da Allah ya masa umarni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace wa shawirhum fil amri kai shawara da su al'amari karka tsammata kowa annabi yake assembly ya shawara da shi akwai ahlul mashuran sa akwai ar-rijalu hawla rasul wanda suke kusa da shi har sallah idan an zo annabi cewa yake cewa waɗanda suke masu ilimi waɗanda suke masu kamalar hankali su zo kusa da ni ba kowa yake cewa ya zo kusa da shi a sahu ba na haka akwai waɗanda annabi yake shawara da su wajibi ne ya fahimci wannan to na haka ba wai a gudanar da sha'ani na mulkin al'umma kowa ne yake sa baki ba baka isa ba wallahi ba kowa yake sa baki ba hakin yin tsarin Allah da manzansa ba kai sai dai a mulke ka akwai wanda Allah ya yi su dama su mulkarsa zuwa a ce musu yi su yi bari ka bari yin hukunci kuma a yi tattauna a kan abin da ya shafi al'umma a yanke hukunci wallahi haƙƙin wasu ne a wasu ne Allah ya ɗora ba kowa ba turawa ne suka ɓata mana yanayi suka ce wai democracy government of the people by the people in ji abraham lincoln ko ƙarya yake yi not by the people Allah cewa ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa a mala'iku ya faɗa kafin ya halicci annabi Adam, ni fa zan sanya wakili na a ban ƙasa, ba cewa ce wakili na, ashe akwai wanda aka bai shugabanci, zan sanya Adamu ya zama wakili ya zama shugaba a ban ƙasa. Don haka sai zama to wannan khilafa ɗin shugabancin wakilci bibiya yake yi, akwai wanda suke sune shugaban ni Allah ya ba su su yi, kuma an gaya musu a addinin musulunci ga hanyoyin da za su bi na shugabanci. kai an gaya maka a matsayin wanda ake bankato musani ba komai ne za ka sa baki ba al'amarin economy kai ne za ka sa baki al'amarin security kai ne za ka sa baki komai da za a yi ɗan social media ya shi yana da tsokacin da zai faɗa shi ba mai fashin baki ne ko bai san komi ba kaddara ka san komi akwai wanda suke masu ilimi amma kuma ba da su za a yi shugabanci ba shugabanci yana hannun wasu mu fahimci yadda musulunci ya tsara mana rayuwa rayuwa a matsayinmu na musulmi ana so mu yi ta ne kamar musulmi kar mu ce za mu kwatanta rayuwanmu irin yadda waɗansunmu wai suka ce mana haka ne rayuwa a'a mu samu rayuwa a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala dangane da yaƙi ma yaƙi ma da za a kawo hari a musulmi hari fa za a kawo ko an tura runduna ta tafi yaƙi don ba da kariya sai aka ci su da yaƙi to irin wannan in ka ji labarin ba zuwa zaka kawai ka ga yawa mutane ba ka shiga social media ka kawai ka faɗa ka ce ai ga suna yin invading waje kaza yin invading waje kaza me kake so ya faru chaos to musulunci ya hana wannan Allah ta'ala ce wa idza ja'ahum amrun min al-amr aw al-khawf adha'u bi wa idan labarin tsoro ya zo musu ko labarin kwanciyar hankali ya zo musu a za'u bihi sai su yayata shi kamar yadda ake yanzu sai Allah ta'ala ce walau radduhu ila rasuli ina ma a ce sun maida shi ga annabi suka je suka faɗa ba kowa ba wa ulil amru minhum idan annabi baya nan su gaya ma shugabanni a cikin su inda a su suka faɗa to fa ga wani abin tashin hankalin da muka hango a waje kaza muna can a ƙauye kaza mun ga wasu suna kaza kaza suka gaya wa shugabanni la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum waɗanda za su bincika su ga yaya za a bullo abin da su ne za su san yaya za su fito masa amma in ka gaya mutane fa tashin hankali ne zai faru to wannan shine tarbiyyar da musulunci yayi kada ya zamanto wai idan shugabanni sun faɗi wani abu shi al'amari ko an yanke hukunci a ce kai ma kana da bakin yin magana bakka da bakin yin magana sai inda musulunci ya baka dama amma irin tsarin da ake ciki ba a komai da kake magana ba malamai sun yanke hukunci akan wani abu zaka ce malamin nasara yake yi kaza yake yi wane ne da wane ne mutum sai faɗi magana da ya ga dama a'a in shugabanni ne suke kaza sai a ce kaza a'a sarakuna ba a bar su ba waye ba a bar su ba kowa an nuna bashi da mutunci to wane ne ake so ya jagoranci al'umma mi wa kyakkyawa mi wa musuluncin mu kyakkyawar fahimta ƴan uwa musulmi sai al'umma mu ta zauna lafiya da can kafin a samu irin wannan shirgin zamanin al'umma relatively ta fi kwanciyar hankali amma yanzu da irin waɗannan suka zo aka ɓata wa mutane tarbiyya kowa yana da bakin yi magana to shi kenan al'amari sai ya zamanto ba a ganin kowa da kima ba a yin abin da ya dace za a iya cin mutuncin kowa za a iya watsa labarin ƙarya za a iya yadda da labarin ƙarya to mu sani duka irin waɗannan abubuwa suna cikin ƙarƙashin ayyukan da Allah zai mana tambaya a kiyama ne kokarin mu kyautata ayyukan mu yan uwa musulmi ubangiji Allah ya shirar da mu hanya madaidaiciya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayta wa la yuzzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala nastaghfiruka Allahumma natubu ilayk qumu ila salatikum yarhamukumullah